أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين فازوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القطب المختوم وبرزخ المحمدية وقطب الأكباب الشك السيد أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس واللي بكتاب خاش بالإلباسي الشك السيد إبراهيم إنياس رضي الله عن السادة التابعين والعلماء الآملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to alhamdulillah a jiya muna da ragowar karashen karatu wanda ba mu karasa ba bayan karantawan ayar da malam yayi to za mu tashi kai kafin a karanta aya ta gaba shau ya ce al'insanu shi mutum kulika an halicce shi ne min al'anasir al'arba'ati daga wasu asalulluka guda hudu shi mutum an halicce shi ne daga wasu asalulluka guda hudu min alma'i an halicce mutum daga ruwa waturabi da turbaya wal hawa'i da kuma iska wannari da wuta wannan shine ala'an anasir din saboda kowane mutum za ka same shi yana da ɗabi'a ɗaya daga cikin ɗabi'un waɗannan abubuwan da muka lissafa. Saboda haka, hiyal anasirul arba'atu su ne waɗannan asallai guda hudu wanda da su aka halicci ainihin ɗan adam. To faɗo bi'a, a faɗab ulma'i, ɗabi'ar ruwa, wato rabi, da ɗabi'ar ƙasa, to kharaja min ha alhirsu wal bukhulu. mutum yana samun an gaga mutum yana da rowa ko kwaɗayi to ya ɗau ɗabi'a ne cikin ɗabi'a ɗayan biyun nan ko dai ruwa ko ƙasa to daga na ake samun ɗabi'an ainihin kwaɗayi da kuma rowa wal hawa'u wan naru ita kuma wuta ay iska da wuta kharaja minhuma nam nan da ce fa tabul ma'i wat turabi kharaja minhuma al hirs wal bukhl rowa da kwaɗayi wal hawa'u wan naru ita kuma iska da wuta kharaja minhuma al ghadab wa shahwatu su kuma daga nan ne mutum yake samun ɗabi'ar fushi da kuma sha'awa hadhihi arba'un waɗannan ɗabi'o'i ne guda hudu wal hirsu to shi kuma kwaɗayi ta zawwadal hasada ya ɗaura aure da hasada wal bukhlu rowa ta zawwadal hiki da shi kuma sai ya ɗaura aure da mummunan ƙudiri da ke zuciya walghadabu tazawwada al-kibra shi kuma fushi sai ya daura aure da girman kai wa shahawatu ita kuma sha'awa la zawja laha ita ba ta da miji a cikin waɗannan da muka lissafa innama hiya ma'ashuqatun ita abar bege ne ita ake yin bege kalmar ati kamar dai a ce mace al-mushtarikati bainar rijali wadda take a tsakanin mazaji to fa hadhihi sab'un to idan ka duba anan zaka ga ɗabi'o'in sun zama sun koma guda bakwai kenan zaharar hirsu wa zaujatuhu alhasadu kwaɗayi ya bayyana mata shi sai ta zamanto hasada wal bukulu wa zaujatuhu alhiqidu rowa mata shi ta zamanto mugun kudiri wal ghadabu wa zaujatuhu alkibru ro'a fushi kuma mata shi girman kai wa shahawatu sha'awa allati la zauja laha ita kuma da ba ta da miji in ka lissafa kaga guda bakwai kenan sai ce to hazihi hazihi sab waɗannan abubuwa bakwai abuwabu jahannama sune ƙofofin wutar jahannama Allah subhanahu wataala ce laha sab'atu abwabin tana da ƙofofi guda bakwai ne li kulli babin minhum juz'un maqsumun kowane ƙofa tana da rabon da Allah subhanahu wataala ya kasa mata wanda in mutum ya wasa ya fada ɗaya cikin waɗannan ɗabi'u zai iya fada ta wannan ƙofar amma faman jaha da nafsa hudu wanda ya kokartar da kanshi wanda ya kokartar da kanshi wada haraha ya tsarkake ran shi min alhirsi daga kwadayi wal bukhli da ruwa wa min alhasadi da hasada wa min alhiqidi da kuma mummunan kudiri wa min al-ghadabi da fushi wa min al-kibri da da girman kai wa min ash-shahawati da kuma sha'awa to a ataqa nafsahu min an-nar ya yantar da kan shiga gabarin shiga wuta kenan fal hirsu kaga shi kwadai awwalu ma usiya ma usiya Allah bi shi ne farko abin aka saba ma Allah da shi Adamu annabi Adam uban mutane alaihi salatu wassalam akala shajarata ya ci bishiyar nan almamnu'ata wadda aka ce mai karyaci bishiyar nan da aka ce mai karyaci ba da ma malakal jannata bayan ya mallaki aljanna gaba daya wa ma fiha da abin da ke cikin aljanna annabi adam ya mallaki aljanna gaba daya har da abin da ke cikin aljannan gaba daya amma kuma wata bishiya ce kwaya daya aka ce karyaci sai kuma ya ce me ya jawo hirsan minhu alal baqa'i dan kwadayin dawama dan kwadayin dawama fil jannata cikin aljanna fa kharaja min aljannati sai fita daga aljanna kaji dalili na farko wal hasadu ita kuma hasada awwalu ma usiya ma awwalu ma asabihi iblisu shine farkon abinda iblis ya fara saba ma Allah da shi hasada adamu iblis yayi ma annabi adam hasada famtana a sai ya hannu mina sujudu daga yin sajada lahu a gare shi wata hayyala lahu yayi kuma ta yi mai hikinkimu hatta akhrajahu har ya fitar da shi min aljannati daga aljanna hasadan don hasada wa bil hasadi qatala qabilu habila hasada ce ta ja qabilu ya kashe dan uwan shi habilu ƴaƴan annabi adam kenan ko to hadhihi al ma'asi as-salas wadannan sababbuka guda uku hiya awwalul ma'asi sune farkon sabo ala wajhil ardi a farkon aban kasa alhirsu wal hasad wal qatl kwadai hasada kisan kai sune farkon a sabon da aka fara saba mawa Allah da shi a ban kasa na'am masalul ladina yunfiquna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل صنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع صنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون نعم الله يجي مثل الذين ينفقون أموالهم مثالا ولا نسكتشي دوكيو ينسو سبو دوكك كلمة الله fi sabilillahi saboda ɗaukar kalmar Allah in aka ce fi sabilillahi abubuwa da dama za su shiga duk abin da zai zamanto in ka ba da dukiyarka a ciki zai zamanto wannan abun ya taimaki addinin Allah kai tsaye wannan abu shi ake ce ma fi sabilillahi misali za a gina makaranta don koyar da 'ya'yan musulmi addini za a koya musu karatu na alkur'ani a koya musu karatu na fiƙihu da karatu na hadisai wanda za su sanya za su yi mu'amala da mutane karatun alkur'ani za su yi amfani da shi wajen karantawa don karantan yin sallah da kuma karanta alkur'anin kawai domin neman lada a wajen Allah shi alkur'ani ana karanta shi a sallah ko wajen sallah sai ka gina makaranta ko ka ba da gudunmawa a lokacin gina wannan makaranta ko kuwa a'a za a gina masallaci don inda bayan Allah za su riƙa yin sallah sai ka ba da gudunmawanka ko ka gina da kanka ko ka ba da gudunmawanka a'a za a tafi jihadi fi sabilillahi don ɗaukaka kalmar Allah sai ka kawo gudunmawanka ka bayar to duk waɗannan ana ce musu fi sabilillahi to duk wanda ya wannan kamar sali habbatin kamar misalin ƙwaya ne kamar kai ne ka ɗauki ƙwaya sai ka sanya ka haƙa rami sai ka sa a ciki shikenan wannan ƙwaya ambatat sab'a sanabila sai ta fitar da zangarniya guda bakwai sai ta fitar da zangarniya guda bakwai fi kullu sumbulatin mi'atu habbatin a kowace zangarniya akwai a kowace zangarniya akwai ƙwaya ɗari zangarniya bakwai kowace zangarniya akwai ƙwaya ɗari kaga ɗari sau bakwai kaga nawa kenan ɗari bakwai هذه الآية وانا آير نزلت تاسو كني في جيش الأسرة أياكن داكي تيمي ياكن سنني وانا ياكن ياكن سنني أعني شو يتي غزوة تبوك ياكن تبوك yakin tabuka shine yakin da aka yi shi cikin wani irin tsanani saboda ana wani irin zazzafan zafin rana a lokacin ga tafiyar mai nisan gaske ga kuma kafiran da annabi zai fuskanta kafirai ne wasu irin kafirai masu tsananin tsaurin kai a ka'idar annabi idan zai je yaki yana yin abin da ake kira tauriya kuma wannan abu ne mai kyau ko kai idan kana da wani haka kai wani ne da misali kake a idon al'umma to kai ma yana da kyau ka rika yin haka ɗin abin da ake ce ma tauriya kamar annabi zai kai yaƙi misali a ce zai kai yaƙi wajejen kano ɗin nan a maimakon nan sai a je yana ta labarin waya maganan kafiran wajejen katsina katsinan nan ne wajejen katsinan nan ko ya kamata a ce an kai farmaki wajejen to ba nan zai kai ba ba inda yake dalili saboda munafukai da ake rayuwa da su a ciki a cikin al'umma munafukai da ake rayuwa da su a cikin al'umma sai ya rika tauriya da wani waje ba inda yake nufi zai kai yakin ba an fahimta to wannan abu ne mai kyau wanda ko kai ne shi sa akwai wauta babba kuma a rika kiyayewa mutum zai yi tafiya wai sai dau hotonsa sai posting a facebook ya posting a facebook ai mana addu'a ga mu mun kama hanya za mu tafi kaza Wani kana tallata kanka ne in wani na son yin atakin ɗinka ya je tare atakin ɗinka ko ba ka ba bayan nan in ma ba haka ba kila ko wanda yake son ya samu wata dama kuma a nan gida inda baka nan ko to shi ma ka gaya mishi cewa to fa baka nan yazo ya samu daman da zaka iya yi abin da zai sauraka a bisa abin da ya shafi sha'anin tsaro ba bai dace ba wannan yauwa kai posting ga kai nan a waje kaza ga kana a waje kaza kuskure ne wannan babba to amma saboda tsananin da ke cikin wannan yakin na tabuka annabi bai tauriya ba a wannan yakin kawai kai tsaye rika cewa waya labarin kafiran tabuka nan ku yi shiri shiri na gaske tabuka za mu tafi yaki wannan kara saboda mene saboda yanayin kafiran da kuma yanayin halin da ake ciki da kuma tsananin rana da tsananin tafiyar da za a fuskanta to shi sa ma kai tsaye yakin ake ce mai yaki na tsanani yau jeshil usra to a lokacin da za a tafi wannan yakin kalar rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce man jahaza jeshil usrati falahul jannatu duk wanda ya kawo gudunmawan abin da aka tafi wannan yakin da ake kira da yakin usra to aljanna ta tabbata a gare shi to ana yin haka ja'a Usman bin Affana sai sayyidina Usman bin Affana ya zo wa kala ya ce manza wa kala law ya ce ma annabi jahastul jaisha na dauki nauyin tafiya yakin me zan bayar yace bi alfi ba irin zan bada raƙumi dubu sai na Usman bin Affan zan bada raƙuma guda dubu wanda za a tafi wannan yaki na jaishul usra da shi bayan raƙuma dubu da zan bayar kullu ba'irin bi hamlihi min alburri kowane raƙumi kuma da labtun kaya da labtun kayan abinci na, na alkama ba iya kawai raƙumin zan bada ba a'a da labtun kaya na alkama shine abinda sayyidina Usman ya alƙawari zai bayar ba iya nan ba wami ato farasin zan bada doki dubu ɗari bayan raƙuma dubu zan bada doki guda ɗari bisurujiha zan bayar da dokunan nan da sirdinan dawakan wa ahlasiya da shimfiɗar da za a ɗora akan dawakan bayan nan wa ata bi alfi dinari ya ci ga dinari tufu kuma radiyallahu anhu sabbaha ya zuba waɗannan dinari dubu din hijirin nabi sallallahu alaihi wasallam a jikin manzo Allah kirara wa ninjin sabata gare su a gare shi fasaran nabi sai annabi ya zamanto yuqallibu zabe na jujjuya dinaran saboda gani irin halin da ake ciki waya kolu bayan annabi yana jujjuya wannan dirhami yana ce Allahumma ya Allah inni radin anhu na yarda da Usman farda anhu Allah kai ma ka yarda da shi wannan ita ce addu'ar da annabi ya masa na Usman bin Affan wallahi annabi bayan ya faɗa ka ce na rantsi da Allah ma darra usmana ma fa'ala ba'da al-yawm ba'da al-yawm ma darra usmana ma ba ma fa'ala ba'da al-yawm ba zai cuci sayyid ba zai cuci usman ba duk abin da zai aikata daga yau ba zai cuce shi ba har tashi al-kiyama daga wannan rana annabi ya faɗa ma sayyidina Usman cewa an kyanta shi daga wannan rana duk abin da zai ba zai cuce shi ba amma min sayyidina Usman da yayi ƙara jajircewa cikin bin Allah hadisin gashi kamar haka an Abdurrahman bin Samura qala jaa Usman bin jaa Usman bin Affan ila nabi sallallahu alaihi wa sallam bi alf dinarin sayyidina Usman ya zo wajen annabi mai tsiran Allah da aminci da dinare dubu fi saubihi a cikin tufan shi hina jahazan nabiyu sallallahu alaihi wasallam jaishal usrata yayin da annabi yake shirya rundunar da za su fita yakin usra qala sai ce fasabbaha fi hijrin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zuba wannan dinarin a cikin annabi ira Allah da minci su tabbata a gare shi faja'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yuqallibuha bi yadihi sai annabi ya zama to yana jujjuya wannan kudin da hannunsa waya gulu yana cewa ma darrabna afana ma ma amila ba'da al-yawmi ba zai cuci dan afana ba duk abin da ya aikata bayan yau ba daga yau duk abin da Usman ya ba zai cuce shi ba yuraddidu ha miraran yana maimaita ta yana ƙara maimaitawa yana maimaitawa yana ƙara maimaitawa sunan Tirmizi Imamu Tirmizi ne ya ruwaici wannan hadisi a cikin sunan nashi kitabul manaqib babi da yake magana akan martabobin sabon annabi babun fi manaqibi Usman ibn Affan a babin da yake magana akan martabar sayyidina Usman bin Affan lambar hadisi na 3634 wali Ahmad fi musnadihi Imam Ahmad shi ma ya rawaita a hadisin a cikin musnad nashi musnad al-basriyin a musnad na mutanen basara babu hadisi abdurrahman bin samura babin hadisin abdurrahim abdurrahman dan samura lambar hadisi na 19700 ainihin da 13 waja a fi jami'i sagir ya zo a cikin jami'u sagir na jalaluddin abdurrahman siyudi an abi sayyidin al-khudri radiyallahu anhu kala daga abu sayyidin al-khudri ya dala ta tabbata a gare shi yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ce na ga manzon Allah tsira Allah da aminci tabbata gare shi za ta lailacin wata dare min awwalil laili tun farkon dare na ga annabi ila an dala alfajru har alfujr ya kito ya keto tun farkon dare har ketawa alfujr rafi'an ya dai annabi yana daga da hannun shi tun farkon dare har ketowa alfujr ya da uli usman bin affan ya nema usman bin affan addu'a tun dare har fitowa alfujr annabin da in ya faɗa kawai ya ce kaza za a yi shi kenan Allah ya ji kuma kazan za a yi amma tun dare har asuba ya kai ne masayidina Usmanu addu'a sallallahu alaihi wasallam kuma yana mai cewa Allahumma raditu anhu na yarda da Usmanu ya Allah farda an wa Allah kai da Usmanu aljami'ul kabir lisyudi juz'i na biyu shafi na ɗari shida da ainihin hamsin da hamsin da takwas wa an bin umara an karɓo dai daga abdullahi dan umar fi musnadi a musnad din shi Abdullahi bin Umar din mana hadisan da shi Abdullahi bin Umar ya ruwaita qala yace ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na ga manzo Allah tsira Allah da minci su tabbata gare shi fi jaishil usrati a jaishil usra ya kulu yana cewa ma darra Usman ma fa'ala ba'da hadha ba abin da zai cuci Usman da abin da zai aikata bayan yau ba zai cuci sai Usmanu ba saboda haka to da sayyidina Usman ya kawo wannan dukiya fa nazalat sai wannan aya ta sauka da take cewa masalul lazina yunfiquna amwalahum misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillah suke ɗaukaka addinin Allah ka masali habbatin kaman ƙwaya ne an ba ta sab'a sanabila wadda ta bubbugar da ta tsirar da zangarniya guda bakwai fi kullu sumbulatin a kowane zangarniya bi ato habbatin akwai ƙwaya ɗari kaga ƙwaya ɗari bakwai kenan to faka zalika nafaqatukum haka nan ainihin ciyarwanku tudha'afu ana ninninka muku sune bi sab'i mi'atin bi sab'i mi'ati dhifin da ninki 700 wallahu shi Allah yudha'ifu yana ninninka liman yasha'u ga wanda yaso wallahu shi Allah wasi'un mai yalwa ne fadluhu fadluhu falalasa alimun masani ne
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم عذرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها عذى والله غني حليم Allah ya ce allazi na yin fiƙuna amwalahum waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillahi cikin ɗaukaka addinin Allah sannan sun malayu su biƙuna ma an faƙo manna sannan ba sa biyowa da gori bisa abin da suka ciyar yawwa ba sa biyowa baya da gori bisa abin da suka ciyar alal munfaqi alaihi kan wanda suka ciyar din bi kaulin su riga ce mushi masalan bisa misali kar ahsatu ilaihi ni na kyautata mai ba ni ne mai kaza ne mai kaza ba wajabartu halahu ni na dora halin shi da yana cikin wani hali ni na taimake shi in kai ka ka bata aikinka wala azan sannan kuma ba sa biyowa da cutarwa ga wanda suka ciyar din bi zikiri ha ta hanyar ambaton abin da suka yi mai ila man la yuhibbu wuqufahu alaiha zuwa ga wanda baya son kai ya san kai mushi kaza din wato abinda sadaka da tafi ko a cikin wasu mutane guda bakwai da annabi yake lissafawa waɗanda za su tsaya a inuwa al'arshi ranar da ba inuwa sai ta al'arshin annabi ya lissafa mutumin da allazi tunfiqu yaminuhu wala ta'lamu shimaluhu ma anfaqa annabi ya faɗi cikin masu tsayawa a inuwa al'arshi wato ba ka gane kimar ba a gane kimar abu fa sai lokacin da wasu suka rasa kai ka samu ka tambayi marasa lafiya su za su gaya maka kimar lafiya isa wani mai hikima yake cewa al'afiyatu tajun ala ru'usil asihai wala yarawhu illa ahlul bala'i lafiya kaman wani hulan mulki ne hulan mulki ne hulan sarauta ne wanda suke kan masu lafiyan amma ba wanda yake ganin ta sai waɗanda ba su da lafiya wanda suka yi rashin lafiya ya hana musu komai to har ila yau ba za ka fahimci abu ba sai a lokacin da kowa ya rasa kai ka samu wannan inuwa ta al'arshi a wannan ranar alkiyama babu wata inuwa fa idan ba ita ba kuma gumi ne na tashin hankali mutane za su shiga cikin shi kuma gwargwadon kusakuran mutum gwargwadon inda gumin nan zai kawo mai wani gumin zai kama mai iya idan sawu ne wani iya gwiwa wani iya kugu wani wani kan shi za ka rika hanguwa kaɗan wani gumin ya shanye shi kuma mutane sai sun rika jin cewa kaman gumin nan ya fi wutar jahannama bala'i sai sun rika burin Allah ya cire su daga wannan gumin in ma wutar ne a kai su saboda tunanin su wannan gumin ya fi wutar bala'i to shi sa Allah ya faɗi wasu mutane bakwai ya ce to a wannan ranar suna karkashin inuwa al'arshi to cikin su ya ambaci mutumin da ya ciyar da sadaka ya ba da sadaka saboda tsaba boye sadaka da dama ya bayar amma hagun shi ma bata sanya bayar ba wannan me yake nuna maka kinaya matukar kinaya ake maka wajen boye sadaka in dai ba ta farilla bane ba sadaka ta mustahabi sadaka ta ta abin da ya shafi mustahabi to ana son boye ta boye ta yafi bayyana ta falala yafi bayyana ta lada to shine abin da ake nufi ya zama to bai sanar da wanda baya san ya san cewa ya kyautata mai ba Allah ya ce kaga waɗannan mutane da hum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su mai yawa a wajen ubangiji bayan nan wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su ranar da kowa zai shiga cikin tsoro wala hum yahzanuna ba za su bakin ciki ba ranar da mutane za su shiga cikin bakin ciki da damuwa qaulun ma'rufun zance sananne kyakkyawan zance shine kalamun hasanun kyakkyawan magana ga wanda ya zo maka neman taimako ko bara waraddun ala sa'ili da mayar da mai tambaya cikin tausasawa da latsaftawa wa maghfiratun lahu da kuma sitirce shi shine ma'anan gafara anan wa magsiratul lahu da sitirce shi fil hajati a cikin bukatar da ya zo maka ai satara ha ai satru hajatihi shine sitirce sitirce bukatar shi mutum ya zo maka wane wallahi gidan nan jiya komai ba a ci ba da Allah inda dan wani abu to sai ka ci shi in akwai din sai ka dauko ka bashi bayan ka bashin ya zama tsakanin kai da shi ne kawai a lahira ka karba a wajen Allah ko ko babu wani ka yi haƙuri babu da da akwai ɗin da na baka babu a yi haƙuri to daga nan kuma karkaje kuma kana gaya mu mutum wallahi jiyawa ne zo wallahi na gaya mu ba a ci komai ba a nan gidan- a gidan nashi ba koyarwa addini ba ne ba koyarwa addini ba ne shine alkur'ani ne yake gaya mana Suka- suka ce yin hakan ya zama ka mayar da shi alkur'ani ya ce yin hakan ya zama ka ka gaya mai magana mai daɗi sannan kuma ka mai da shi mayarwa cikin tausasawa sannan ka rufe asirin shi khairun min sadaqatin yatba'uha azan ya fi daga sadakar da ka bayar kuma ka zo kana bin wanda ka ba sadakan kana cutar da shi yin hakan ya zama baka bayar ba amma ka kyautata magana ka sitirce mutumi ya fi ka bayar ka zo kana cutarwa bilmanni ta hanyar gori wata ayyidi da aibatawa lahu gare shi bi su'ali da cewa ya zo ya roke ka wallahu wallahu Allah wallahu Allah ganiyun mawadaci ne an sadaqatul ibadi ga dukkanin sadaqo- sada- sa- ah, sadakan bayi halimun mai jinkirin akuba ne bi ta'khirul uquba ta hanyar jinkirta akuba anil manni ga barin- ga mai gori yana jinkirta akuba ne ga mai gori amma ba barin shi zai ba ya ayyuhal ladzina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان كمثل صفوان عليه تراب آه، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ya ayyuha allazina amanu ya ku bayi waɗanda kuka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tubdilu sadaqatikum kar ku bata ladaddakin sadakan ku ujuraha shine ladaddakin sadakan ku bil manni da gori kar ku la- bata ladaddakin sadakan ku da gori wal azada cutar da wanda kuka bawa sadakan kallazi ka- kaman wannan da ka ibdalil lazi kaman batarwan wannan mutumin da yunfiqu malahu wanda yake ciyar da dukiyarsa ri'a nasu kawai don mutane su gani mura'iyan lahum don mutane su gani wala yu'minu billahi wannan bai yi imani da Allah ba wal yawmil akhir bai yi imani da ranar tashin alkiyama ba wa huwal munafiqu shine munafiki fa masaluhu misalin irin wannan ka masali ka masali safwani kaman dutse ne hajarun amlas dutse wanda yake sili sili shine safwani dutse wanda yake sili-sili alaihi turabun wanda ƙasa ta zo ta sauka akan dutse wanda yake sili-sili shikenan da du- ƙasa ƙasa na kan dutse sili-sili kuma fa asabahu wabilu sai mamakon ruwa ya zo ya dake dutsen matsarun shadidun shine ruwa mai yawa fatara ka sai ya bar dutsen saldan ainihin salban kawai tsandaurin dutsen amlas kawai mai mai- mai santsi ya bar dutsen kawai tsandaurin dutsen mai santsi la shay'a alai ba komai akan shi dutse mai silisili kuma an zo an maka ruwa da da kura akan shi an maka ruwa lala akwai kura da za ta rage akai ba ta rage ba la yaqdiruna ba su da iko ayil munafiquna sune munafikai ala shay'in mimma kasabu ah, bisa samun wani abu da suka aikata ba su da iko akan wani abu da suka aikata ay la yajiduna shay'an ba za su samu komai ba min sawabi ma amilu na ladan abin da suka aikata wallahu shi Allah la yahdi alqawmal kafirin baya shiryar da mutanen da suke kafirai waɗanda ya wajabta musu shiga wuta amma kafiran da ya tabbatar da cewa 'yan wuta ne to baya nuna musu hanyar shirya ballantana su shirya
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة برب وَإِنْ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تأملون بصير ومثل الذين ينفقون أموالهم مثال كبولا نسكي تشيد دوكيوينسو ابتغاء مرضات الله دني من يدن الله وتثبيتا دكما تبتا min an fusihim a kawukansu ta haƙiƙan wai tabbatarwa lissawabi ga samun lada bi khilafil munafiki na banda irin aikin munafikai to ka masalin jannatin kaman gona ne bustanin gona bi rabuwatin ko ka bi rabuwatin dai ana karantawa wanda yake a waje maɗaukakin waje kuma madaidaici shine rabuwa murtafi'in mustawin waje maɗaukaki kuma wanda ya daidaita ba mai tudu da kwari ba shine rabuwa asaba hawa bilu shikenan kuma sai ma makon ruwa ya samu wannan wajen waje wanda yake maɗaukaki kuma ba bayi da tudu da kwari a'a madaidaici kaga idan ruwa ya same shi ruwan zai tabbata a wajen yawa to shikenan fa'atat a adat ukula sai wannan gonar ta kawo abubuwan ci na wannan gonar ma'ana ai samara ta kawo 'ya'yan itatuwan gonan duk ifai da ninki biyu saman ma yadda yake tunanin zai samu ninki biyu fa illam yusuf hawa binu idan ma ba ma makon ruwa ne ya same ta ba fa ballun to ruwan ya zamanto yayyafi mazarun kafifu shine ruwa mara yawa to haka misalin masu ciyar da dukiyarsu don Allah don neman yadda Allah suke wallahu shi Allah basirun masani ne bi ma ta'amaluna da abin da kuke aikatawa wallahu shi Allah basirun masani ne bi ma ta'amaluna da abin da kuke aikatawa ayawat
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها عيصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الله يتي آية ود آية يحب أحدكم shin ɗayanku yana so wannan misali ne dai Allah yake sake buga mana bisa yi don Allah aya waddu ahadukum aya aya waddu ayu hibbu ahadukum yanzu shin ɗayanku yana so an takuna lahu jannatun a ce yana da gona ta yi lip lip ya shuka abin da ya shuka idan misali mu anan ne in a kasashen misali kasashen da dabino ne ya zame musu arziki a ce yana da gonar dabino tana gab da ta ainihin a tsinki dabinon a samu kuɗi a yi bukatu shine ma ya- ya buga misali ce min nakhilin gona na karanta an ta kuna lahu jannatu go ya zama to yana da gona bustani ita ce gona min nakhilin ta dabino wa anabin da inibobi ga dabino ga inabi ta jarimin tati hal anharu koramai tana gudana tana gudana a cikin wannan gona lahu fiha samarun yana da a cikinta yana da 'ya'yan itatuwa masu yawa a cikin wannan gonan min kulli samarati kowane irin nau'in 'ya'yan itatuwa akwai a cikin gonan wa asabahu kad asabahu kibaru ga kuma girma ya riga ya same shi mana shekaru sun ja mishi sun ja mishi mana yayi shekaru sun yi yawa ya girma ya tsufa fada ufa yayi rauni min alkibari saboda girma anil kasabi ba zai iya yin sana'a ba ba abin da zai iya zuwa ya nema wala hu zurriyatun yana da zuri'a yana da yara amma du'afa raunana yana da yara raunana auladun sigarun yara ƙanana yan bani babu ba wanda zai iya ciyar da shi ba wanda zai iya shayar da shi ga gonar shi kuma ta yi kyau ta yi ban sha'awa ga dabino ga inabi ga korama na gudana a ƙarƙashin wannan gonan ana shirin aje a ɗiba fa a saba ha isarun kawai sai iska matsananciya rihun shadidatun iska matsananciya fihi narun wanda a cikin iskan ma har da wuta sai ta samu wannan gonan fatar ka gonan sai gaba ɗaya ta zamanto ta ƙone fafaka da haye zamanto ya rasa gonan ahwaja ma kana ilaiha a halin a lokacin da yake mafi bukatuwa zuwa ga wannan gonan sai ma- al-mufassir shi yace to ayuhibbu ahadukum haza da Allah cikin ku akwai mai son haka amsa shine la ba mai son haka to kazalikal insanu to haka mutum yake idza tasaddaqa bi sadaqatin idan yayi sadaka da wata sadaka wara'a fi hasiriya ba don Allah yayi sadakan ba kawai yayi ne don a gani idza dakhala qabrahu to a lokacin da ya shiga kabarinsa wa yasiru ahwaja ma yakunu ila hasanatihi a wannan lokacin zai zamanto mafi bukatuwa zuwa ga kyawawan ayyukan shi a wannan lokacin zai zamanto mafi bukatuwa zuwa kyawawan ayyukan shi saboda shi mutum a halin rayuwa a halin rayuwa to yana da masu dafawa yana da masu taimakawa muddin yana motsawa idan mutum na raye a lokacin da mutum yake raye to za ka ga misali dangi ko ‘ya'ya ko ‘yan uwa za a yi ta tallafa shi ko? Ana ta tallafa shi, ana nan ana nan idan ma aka ce ba yi da lafiya, ana cewa ba yi da lafiya dai da dangi da ‘yan uwa da kuma kuɗi duk za su yi ta tallafa shi. A siyo magani in ma jikin ya yi tsami a kai shi asibiti da dangi da kuɗi duk za su bi shi har asibitin. Ko ba gaba? Eh, a ce a siyo magani kaza likita ya rubuta kaza. dangi za su je a ɗibi kuɗi a je a siyo magani kaza to idan aka yi wannan ana yin wannan to shikenan a ana gamawa duk za su zuba ido su gaya Allah zai yi to shikenan can zuwa wani lokaci sai Allah ya yi yadda yake son ya yi sai ya karɓi rayuwar shi da ya karɓi rayuwar shi dangi dai za su yan koke-koke su karɓo gawar su da da ita gida bayan sun da da ita gida za su zo su yi mai wanka a iya kuɗin nan nasa iya abin da ya rage mai nashi kawai kuɗin likafani ne iya abin da kenan sai idan masu haƙa za a biya su a tira a ciki a biya shi dai a wannan lokacin a wannan lokacin in ya tara fan miliyan dubu baya bukatarta baya bukatarta to a lokacin da aka ɗauke shi a- da kuɗin shi da iyalin nasa za su sake raka shi zuwa makabarta saboda zaka ga in mai kuɗi ne kila ya zamanto an cikin motocin shi kila in makabartar na da nisa a cikin motocin shi a saka shi a maka- a makara a ɗora shi a wata daga cikin motar shi a ce bari bari a tafi da shi a kai shi makabarta ana zuwa dai ana tare ga yanan dai an taho har yanzu da duke shi ana ta tafiya ana zuwa kofar kabari daga kofar kabari da dukiyar da dangin duk dawowa za su yi su bar shi to a wannan lokaci abin da yake bukatuwa zuwa gare shi shine kyawawan ayyukan shi kyawawan ayyukan shi kawai yake bukatuwa zuwa gare shi to kuma shikenan a wannan halin shine shi ya ce waya siru ahwaja ma yakunu ila hasanatihi mafi bukatar sa yau gaba daya zuwa kyawawan ayyukan da ya gabatar lokacin yana raye to kuma an samu rashin sa'a ya ji duha sai ya same ta haba'an kamar irin ƙuran nan da ke fita ta windo mansuran abin ya tarwa mansuran abin ɗaiɗaitarwa ba a karɓa aikin ba yayi don mutane ne kalashi a ya zama to babu komai bai samu komai ba to kamar yadda ka jin nan Allah Allah ya ce to kazalika yadda ka jin nan yubayyinu Allahu lakumul ayati haka Allah ke bayyana muku ayoyi la'allakum tatafakkaruna ko kwayi tunani fata a tabiro na ku yi izina ku yi lura da me Allah yake faɗa. Wato, shi kullum wanda yake raye yana da cikakkiyar damar canzawa daga yadda yake da kuma gyara abubuwan da ya bata. Yana da wannan damar. Amma duk lokacin da dama ta kufce mishi, to a lokacin ne zai ga ashe rayuwa wata kima ce take da ita babba. Zai ga rayuwa tana da wata kima babba wadda a yanzu wannan kimar da rayuwa take da shi to a yau fa shi ya riga ya rasa wannan ba shi da kuma damar da zai dawo ya gyara sauraka Allah subhanahu wata'ala duk abin da ake kira na jan hankali Allah subhanahu wata'ala ya ja hankalinmu duk abin da ake kira na wa'azi Allah ya yi mana wa'azi kawai abin da ya rage mana bi kawai Allah ya ba mu ikon bi
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تقمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم نعم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تم- تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم Nam. Ya yi wallazi na amanu, ya ku bayi waɗanda kuka yi imani, an fi ku ciyar, zakku ku yi zakka min ɗayi ba na daga daɗaɗan kyawawan maka sabtun abin da kuka nema. Shi ne ya ce jiyadu maka sabtun kyawawan abin da kuka nema, a huna aljaudatu. yawwa abin da ake nufi da abayib a nan kyakkyawan abin da kake da shi li'anna an fiƙu saboda kalmar an fiƙu dalla ala annahu halalun ana ya shirya bisa cewa abin da zaka ciyar ya zamanto halas ne fa baqa anna ma'ana min tayyibati ma kasabtum ma'ana da Allah ya ce an fiƙu ita kalmar an fiƙu to tana nuna cewa an a iya wannan kalmar to anan ana nufin halas ma'ana da Allah ya ce ku ciyar to yana nufin halas mana iya kalmar an fiƙo kenan to kuma da yace min tayyibati ma kasabtum to sai mufassir shaw yace to fa baqa anna ma'ana min tayyibati ma kasabtum dada dan kyawawan abin da kuka nema shine min jiyadi ha kyawawa kan zaka ciyar da abu ka rika ciyar da wanda yake koma baya idza tasaddaqa al-insanu idan mutum zai yi sadaka to ya tasaddaku yayi sadakan ne min al-mali tayyib daga dukiya kyakkyawa kyakkyawa kada misali za kana son za ka yi sadakar riga shikenan ya ka ɗauki wadda kawai yan kwanaki ya rage mata ta ƙarasa sai ka ɗauka ka bada ta riga ta gama mutuwa kakkai haka ko abinci za ka bayar sai abincin da kaga kai baka da ma buƙatuwa gare shi ya ma kusa lalacewa ƙila sai almajiri ya zo ya bara kuma sai ka ɗauka ka bashi ba haka ake yi ba idan bayarwa za ka yi a lokacin da ya zo yana bara sa a zo a zuba mai haka ko kuma rabana kan da kake ci ka ɗauka ka bashi misali in ba za ka bashi da baki ɗaya ba da wato shine wa mimma akhrajna lakum min al-ardi haka nan abubuwan da muka fitar muku a ban ƙasa za ka yi zakkan noma misali kai manomi ne za ka yi zakka na dawa ko masara ko duk dai abubuwan da ake ma zakka to shikenan karka duba wanda yake koma baya a cikin dukiyar ka ce da shi za ka yi zakka min alhububi na daga ainihin ‘ya'yan itatuwa na daga ainihin ƙwayoyi ma'ana dawa gero da sauran su ne alhububi su ne alhububi jam'in alhabbatu ne ƙwaya to jam'in shi alhubub me ake me za a ce ma jam'in ƙwayoyi ƙwayoyi kamar gero masara da sauransu yawa to hatsi kenan wasu da kuma ‘ya'yan itatuwa kamar su dabino da sauransu wala tayammamu kar ku nufi la taqsudu kakku ne fi alkhabisa mummuna arradi'a koma baya tun fi kuna min ku ce wai shi za ku ciyar kakku yi haka lastum bi akhizi ba za ku zamanto masu karban mummuna ba alkhabis shine mummuna illa an tugmidu fi sai fa in kun rutsa ido ko ku aka ba mummuna za ku karba ne kawai in ba yanda za ku yi ko ba ka ba min shiddati karahiyatikum lahu saboda tsananin kin da kuke yi ma wannan abun ba za ku ci karba ba ba za ku yi amfani da shi ba saboda mene saboda bayi da bayi da kyau wa alamu ku ji ku sani anna Allah lalle Allah ganiyun mawadaci ne an nafaqatikum ga ciyarwaku in ba ku ciyar ba Allah yana da abinda zai sa Allah yana da wanda za su ciyar ko ku ba ku ciyar ba shine ma'ana Allah subhanahu wataala yana ciyar da bayin shi ne ta dalilin bayinsa to in ku ba ku yi ba Allah yana da wasu da zai sa su yi kawai Hamidun Allah kuma mai abin gode mawa ne Allah abin godiya ne Mahmudun abin gode mawa ne. Me ke sa ku yin haka rowa da ƙin kyautatawa da rashin sadaka da kyauta sai Allah ce mana abin da yake faruwa a shaitanu ya ido kuma alfakara. Shaitan ne yake muku alkawarin talauci. Duk lokacin da ka tashi za ka yi, to yanzu ‘ya'yana fa sun fara tasowa, ai fa kaza, ai ya kamata in tattali kaza, ai ya kamata a ce ina da kaza. to yanzu idan na bayar na bayar da kaza saura kaza kenan to wannan shedan ne yake maka wannan waswasi shi yake muku yukhawwifukum yake tsoratar da ku bihi da talauci in tasaddaqtum in za ku yi sadaka fatumsiku sai ku kame ku ki yin sadaka din wa ya'murkum kuma ainihin shedan ne yake umarta ku bil fahsha'i da rowa bil bukuli da rowa shi ce kullul fasha duk in ka ji kalmar alfasha fil qur'ani a cikin alqur'ani bi ma'anar zina tana zuwa ne da ma'anar zina yawan lokaci kuma ta zo da ma'anar luwaɗi ko abin da ya kama da haka illa hazihi sai dai wannan kadai ta wannan cikin suratul baqara bi ma'anar bukhari ita ma'anar ta ruwa ne ita ita kadai ce wanda take da ma'anar ruwa wallahu shi ko Allah ya idukum yane muku alkawari alal infaki cewa in kun ciyar maghfiratan yana muku maganan yana muku alƙawarin gafara minhu daga gare shi li zunubikum ga zunubanku Allah zai gafarta muku zunubanku wa fadlan kuma Allah yana muku alƙawarin ƙari yana muku alƙawarin ƙari shine rizkan arziki khalafa minhu ainihin musanyan abin da kuka ciyar Allah yana muku alƙawarin ƙari musanyan abin da kuka ciyar a lokacin da shaitan shi kuma yake taimako alƙawarin talauci da babu wallahu shi Allah wasi'un mai yalwa ne alimun masani ne bil munfiki ga mai ciyarwa idza azama insanu idan mutum ya kudura niyya ala ikhraj sadaqati a bisa fitar da sarka qala rasul sai manzo Allah ya ce mai la tukhrij sadaqata karka fitar da sadaka illa ba da an an untuzi'at min yadi baka ko ce to ba ba nahiya wace la din kenan a, nafiya ce kenan la tukhriju sadaqata baka fitar da sadaka illa ba da an untuzi'at fate sai an kwato ta min yadi sab'ina shaytana duk in wani ya fitar da sarka ya fitar da sarka zai bayar sai manzo Allah ya ce kaga sarkan nan baka fitar da ita fa sai da aka kwato ta fa a hannun shaidan guda 70 ma'ana sai da Allah ya kwato ta a hannun shaidan 70 har ka samu dama yanzu zaka fitar ka bayar wa sadaqatu ita sadaka idza kharajat idan ta fita min yadil mutasaddiqi daga hannun mai yin sadaka din taqulu kalimatin ita kanta sadaka za ta rika faɗan wasu kalmomi taqulu sarka za ta rika cewa kuntu kalilatan da ni yar kaɗan ce yawa tiyan gero ne kawai ka bayar tiyan gero ne amma fa kasarta ni amma yanzu da ka ba da ni a matsayin tiya to yanzu fa ka yawaita ni za ka ɗauki buhunhuna a wajen Allah wa kuntu sagiratan da ni yar karama ce yar kunafura da ni fa kabbarta ni yanzu da ka ba da ni to za ka karɓi babba a wajen Allah wa kuntu faniyatan da ni mai karewa ce fa abu kaita ne yanzu ka wanzar da ni zan dawwama za ka same ni ladanka a lahira wanda zai zama sakamakon ka aljanna aljanna dan an shiga ba a fita za a dawwama dalilin wannan sadaka ana fahimta wa kuntu maharusatan da ni ake gadi ko ba gaba da ni ake gadi al'ana al'ana fal'ana baqitu laka harisatan yanzu kuma na koma ni nake gadin ka ah kudin ka da ba a alju kake dan baboyawa ba kana dan babbasarwa ko ko geron ka ai ba tsakar gida ko tsakar waje kake ajiyewa ba ko masar ka ko shinkafan ka kana boye su ne kana kullama wajen to a lokacin da ka dauka ka bayar to yanzu ita wannan sadaka ita ce za ta yi gadin ka dan za ta toshe maka kofofin bala'i masu yawa ana ganewa to shine da ni ne ni ake gadi amma yanzu na zame maka ni ne mai maka gadi wa kuntu aduwan da fa ni makiyakka ce ba babta ne yanzu ka so yadda ni mun zama masoya tsakanin ni da kai kullu sadakatin kowace sadaka tanduku bi hadhihi alkalimati alkhams tana fadin waɗannan kalmomin guda biyar qabala an tasila ila almiskini kafin ta saduki zuwa ga miskinin da za a bashi kuma kamar yadda na faɗa tana toshe kofofi masu yawa kofofi masu yawa na bala'i bari in kai karshe in cika da kissa wata kissa baya da kanat qalilatan da ya kaɗance fasarat kasiratan yanzu ta zamanto mai yawa saboda ka ba da ita kanat sagiratan da ya kaɗa ya karama ce fasarat kabiratan sai ta koma gundumemiya saboda ka ba da ita kanat maharusatan da kai kake gadin ta fasarat harisatan ya zamanto yau ita take gadin ka kanat faniyatan ta zamanto da mai karewa ne fasarat bakiyata ta zamanto dawwamammiya har abada kanat aduwa da makiya ce gare ka fasarat habiban yau ta zamanto masoyiya kama na kaza ko to alhamdulillah abin da nake so in faɗa an yi wani mutum a zamanin annabi Musa shi mutumin sana'a shi wanki ne wanki to idan zai tafi wani gashi kusan shi kadai ne ya zama mai wanki a garin to idan ya ga dama kuma ana son wanki shi amma kuma in ya ga dama wani lokaci ka bashi kayanka sai je maka raga raga da su wajen wanki ya lalata to abin ya damu dai mutanen garin ya dame su sai suka kawo karan shi wajen annabi Musa sai annabi Musa ce to shikenan ku rabu da shi zan yi addu'a akan Allah subhanahu wataala ya magance muku shi na'am ba a yin addu'a a ce Allah halaka wani ko Allah kashe wani a'a Allah subhanahu wataala ka magance wani da ya damuwa su wani idan magance shi zai zama alkhairi ko shikenan annabi Musa sai ya addu'a wannan ba Allah ya tafi wanki ya je wanke shi ya dawo lami lafiya kalau su kuma mutanen sun san annabi Musa ba zai addu'a shi kenan kuma Allah subhanahu wataala ya zama to ya addu'a ta tafi haka ba shi kanshi annabi Musa yayi mamakin yadda aka mutumin ma ya dawo saboda irin yadda yayi addu'a akan sha'anin ah mutumin na dawowa sai suka da suka ce kai mutumin nan fa da ke wanke nan fa ya dawo kuma lafiya Allah ba wani abu da ya same kuma ya ja faffasa kayan mutane yadda ya saba sai mu annabi Musa ce ya dawo lafiya ne ku kira shi aka kira shi yana zuwa annabi musa ya ce kwance kayan wankinka yana kwancewa yana kwancewa sai ga wani kumurcin maciji amma gashi kwance a cikin kayan amma an ɗaure bakin shi sai annabi musa ya ce mai da za ka fita gida mai kai ya ce ya fita zai tafi wajen wanki sai wani almajiri ya mai bara yana da waina sai karya sai ya bashi rabi sai almajirin ya yi addu'a Allah ya saka da lafiya Allah ya sa kai kaza Allah ya sa kai kaza sai ya sake jin daɗi sai ya bashi ragowa sai annabi Musa ce to wannan sadaka ne ta kiyaye ka daga sharrin wannan mucijin sauraka tana toshe kofofi masu yawa na bala'i kuma ba sai wani abu mai yawa ba eh ba sai wani abu mai yawa ba annabi ya ce ko ballin dabino ne ko ballin dabino ne ka balla ka bayar sadaka yawa to shine Allah subhanahu wataala ya dace da mu na da tambaya kai ko biyu